صلى الله على النبي الكريم muna cikin siffa yadda ayyuka suke cikin sallah ko to yanzu mun yi sallah an kai ga ɗaukowa daga ruku'i yanzu an ɗauko daga ruku'i ya ce thumma ta hawi sajidan sannan sai ka duka kana mai sujuda bayan an ɗauko daga ruku'i ka yi tsayin da ka kai an samu natsuwa da daidaituwa tsaye sai ka duka kana mai sujuda la tajalis in ka zo sujuda kakka zauna ba zama aka fara yi ba sujuda aka tahiya da ita dare thumma tasjudu sannan sai ka yi sujudan wa tukabbiru kana yin kabbara fin hitatika cikin dukuwarka lis sujudu domin sujuda ba sai ka yi sujuda sannan ka yi kabbara ba da zaran ka duko Allahu akbar ka ta zuwa sujuda to zaka taho da kabbara fatuma kinu in ka yi sujuda sai ka tabbatar da jabha ta ka goshinka wa amfaka da hancinka min al'ar daga ƙasa ga sallah da goshi da hanci gaba guda ne don haka su ake sujuda gare shi cikin hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu ana asjuda ala sab'ati a'zumin an umarce ni in yi sujuda akan kasusuwa guda bakwai sai ya ce alal jabhati a samin can an umarce ni in yi sujuda akan goshi wa ashara biyadihi ila anfihi sai yayi ishara da hannunsa zuwa ga hancinsa shi ya nun da goshi da hanci ga sallah duk gaba guda ne kamar yadda ga alwala da kai da kunnuwa duk gaba guda ne hadisi ya tabbata hadisi hasanun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'udhunani minar ra'asi kunnuwa daga kai suke ka gani ga arwalla da kai da kunnuwa gaba guda ne shi yasa tajdidul ma'il masil udhunain ba sunna bane ruwan da an ka shahi kai da su su za a kwalkwala kunne su za a shafa kunnuwa da su na fatan kun fahimta to shine ce in kai sujuda wa tumakkinu fatumakkinu kana tabbatar da jabha taka goshinka wa amfaka da hancinka min al'ar daga ƙasa da goshi da hanci su taba ƙasa ba sai wagga ƙasar ba duk abin da an bisa ƙasa wanda zaka sujuda kamar in bisa kafin zaka sujuda to sai ka tabbatar da goshinka da hancinka sun taba kafin din sai dai da yawan mutane suna kuskure wurin sujuda yanzu mutum wanda ya tsawona to irin kafet ɗin ga ta yi mai ƙarama ya aza goshi ne bisa gare ta kama in ka aza goshinka bisa gare ta in ka zo su juda ka matsi jikinka ba a matsi jiki sakin jiki akai don haka sai ka miƙo sai ka yi su juda bisa ga tiles ɗin nan ina fatar kun fahimta to wato bashirul arda kana runguma ƙasa bi faika da tafukanka biyu su ko tafuka bayan ka aza goshi da hanci ga ƙasa tafuka biyu na hannu sai ka rungumi ƙasa da su hakan ga ƙasa ko ko duk abin da za ka sujuda a kai ne ba su ɗanya dai ka kana mai shimfiɗa hannuwanka biyu mustawiyata ni suna madaidaita ilil ƙiblita zuwa ga alƙibla su tafukan sai ka shin hada su yace ka shin hada hannuwanka yayi kuskure don yace ka shin hada hannuwanka ma hannuwan kenan za ka shin hadawa sujudar da annabi ya hana a sai yace ba sidan bika faika kana mai shimfida su tafukan su aka shimfidawa ba don hannuwan ba kana mai shimfida tafukan ka biyu mustawiyatayn suna madaidaita ilal qibla zuwa ga alqibla in zaka sujuda ga alƙibla nan misali to sai ka shin tafukanka sai ka game yatsansu ga ruku'i buɗe su kai ka aza bisa ga goyewa ko to ga sujuda game su za ka yi sai su fuskanci kakkai sujuda haka a'a tafukanka duk su fuskanci alƙibla na hannu taj'aluhuma kana sanya su su tafukan hazwa daura da udunayka kunnuwanka aw duna zalika ko ko koma bayan haka sai ka sanya hannuwanka inda duk za ka aza fuskarka to nan hannuwan su zan daura da kunnuwa in ka yi su juda ko ko koma bayan kunnuwan kaɗan wa kullu zalika duk wannan wasi'un halal ne ko ka sanya hannuwan daura da kunnuwa ko ka sanya su koma bayan kunnuwa kaɗan kowannen su halal ne gaira annaka sai dai kai la taftari shi ka ba za ka shimfiɗa zira'o'inka biyu ba fil ardi ga ƙasa in ka zo su juda ba za ka yi su juda haka ba ga zira'o'i nan ko waɗanga su a zira'o'i waɗanga su a damatsa to wanga ƙashi na zira'i mai suna nai shi a sa'id ƙashen hannu sa'id wanga ƙashi shi a sa'id nan gwiwa ga ta hannu maɗauran agogo shi an me rusgu madalla ta gani shi yasa ga wurin ƙablu an ka ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana aza hannu ne ga rusgu da kuma sa'id ma'ana in ya zo ƙablu haka ya kai nan na an rusgu wanga ƙashishi a sa'id sai ka yi haka ka ka aza hannunka ga kowanne hannunka ya taɓa sa'id ya taɓa rusgu kaga ba ma waya aka yi bayan an ka zo su juda haka za a ga wasu yin su juda haka ka han su ko abin ga ƙablu ko mi gani haka wasu ma waya ba ma waya aka yi ba hannu an ka ce ka ɗauko hannun dama ka aza bisu gana ka aza akan kirjinka nan ba dole sai kayi hausu sai sun yi haka duk da shaidanci ne wanda shaidan ke sa ma mutane cikin sallah ya kaka aza haka in akwai wadu akwai kabdu wadu shine azawa ka aza in kun kablu za kai sai ka rike ka rike hakan ga sai ka aza bisa ga kirji nan na ai kirji na aka azawa to shi ne ya ce gaira annaka sai dai kai la taftari shi ba za ka shimfiɗi zira'aika zira'o'in ka fil'ar daga ƙasa ba ba za ka yi sujuda haka ba ga zira'o'i nan kakka zo sujuda ka shinhiɗa su ƙasa haka ba a shinhiɗa su tafuka kawai za ka azawa sai ka ɗaga zira'o'in sama wala ta dummu ba za ka matse adudai ka da matsanka ila jambai ka zuwa ga sasannin jikinka ba su ko da mutsa ba za ka in ka zo su juda ba za ka game su da sassanin jikinka ba haka za ka buɗe walakin sai dai tujjan nihu bihima za ka nisantar da su da motsa da sassanin jikinka ta jinihan wasaɗan nisantarwa matsakaiciya ka gani ba in ka zo su juda ba a yin su juda haka sai ka shinhiɗa zira'o'i ba a shinhiɗa zira'o'i irin shinhiɗawa karnuka ba a yin haka nan ta hukka ɗaya za ka azawa haka su fuskanci alƙibla sai ka aza su daura da kunnuwanka inda duk kunnuwanka su daura da kunnuwa ko baya gare su kaɗan to ɗaya kenan na biyu ya ce ba za ka game da mutsanka da sasannin jikinka ba a sujuda haka ka ka game da mutsankar sassanin jikinka sai dai ka nisanta su nisanta matsakaiciya yadda yan akwai mutum gefen kankan kun baka takura mai ba wata kunu rijilaka ƙafafunka biyu suna kasancewa fi sujudaka cikin sujudarka ƙa'imata ni tsayayyu biyu za ka tsayar da ƙafafunka yaya ake tsayar da ƙafafu cikin sujuda eh ka kahe eh ba mu kai ga yatsu ba ƙafafu an kace ba yatsu ba ya ake tsayar da ƙafafu ba mu kai wannan yatsu haka maga ba mu kai ga yatsu kawahu aka magana yanzu an ka ce ka kai ka tsayar da kawahun ka tsaye in ka yi sujuda madalla ehen to haka nan yin mu yi su gani kai da ka fahimta yauwa to ka gani to ka ga kawahu su wadda kasar rodu da bakin nan zuwa nan ya miƙe ina fatar kun fahimta to shine yace wata ku wata kunu rijlaka qawahunka biyu suna kasancewa fi sujuduka cikin sujuda qa'imata yana tsayayyu biyu wa budun ibhamai himato yanzu an haka ga yatsa cikin yatsunsu ya kasance ilal ardi zuwa ga ƙasa sai ka kafe cikin yatsansu waka iya yi a gani cikin yatsansu ka kai shi zuwa ga ƙasa yawwa yawwa to to ƙarƙahe su ga ƙasa ehem cikin yatsa kaga cikin yatsan ko ka kai su ga ƙasa sai ya zan yatsan sun fuskanci alƙibla to haka akai ka gani ina yake wa buduna ibhamai hima cikin yatsun su ilal ardi ka kai shi ga ƙasa wata qulu sai ka ce in shi ita in kaso cikin sujuda fi sujudaka cikin sujudarka sai ka ce subhanaka rabbi zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli subhanaka rabbi tsarki ya tabbatar maka ya ubangiji na zalamtu nafsi na zalunci kaina wa amiltu su'an kuma na aikata mugun aiki faghfirli to ka gafarta mini ka faɗi haka in kaso au gaira zalika ko wani wannan in shi ita in kaso addu'o'in da ake cikin sujuda suna da yawa ko to in kaso ka yi wagga in kaso kuma ka yi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi in subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa biya ko ka kara da wa bihamdihi ko ka yi tsayin ka subhana rabbiyal a'la kowannen su ya tabbata subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ko subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli ko ko subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azma subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azma ko ko subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh subuhun duk waɗanda sun tabbata suna cikin sifatu salatin nabi ai mun yi su ko to yana yake wata da u fi sujudika kana yin addu'a cikin sujudarka in shi ita in kaso kaga sun yadda da addu'a cikin sujuda amma ba su yadda da addu'a cikin ruku'i ba to sai ka yi addu'a saboda annabi ya ce fa'amman ruku'u fa'azzimu fihin rabba wa'amman sujudu fashtahidu fi du'a ifa ƙaminun an yi su ta jabalaku amma cikin ruku'i ku girmama ubangiji ciki ne ku ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ko ko subhana rabbiyal azim wa bihamdihi a ƙara da wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi yace wa amma sujuda amma sujuda fashtahidu fi du'a ku yi kokari ga yan addu'a fa qaminun tabbas an yusjaba lakum za a karba muku haka annabi yayi umarni sallallahu alaihi wasallam da yan addu'a cikin sujuda aqrab ma yakunu al-abd min rabbih wa huwa sajidun mafi kusantar sadda bawa yafi kusantar ubangiji ne sadda ya sujuda don haka a yawaita addu'a to ina yake hmm yace wa laysa lidul zalika waqatun waqatun lokaci wa laysa bai zamo ba lidul zalika ga tsawon wannan minti nawa ya kamata kai sujudance ba iyakance ba iyaka dai ka zanna sujudanci gwargwadon abinda zaka samu natsuwa da daidaituwa kana sujudanci wa aqalluhu amma mafi karanci ne zaman da za ka yi kana sujudance an taɗama inna mafasiluka gaɓuɓuwanka su natsu mutamakinan suna tabbatattu ka yi sujuda gaɓuɓuwanka su nace suna tabbatattu kana sujudance amma in don ka kai goshinka ka yi bibibi kama wanda kunama ta halba ka taso to kaga wannan baka samu natsuwa ba sun matarfawar a saka sannan ka ɗagu kanka bitta kabiri da kabbara in ka gama sujuda ka gama addu'o'in da haka yi ko tasbihin da hake yi cikin sujuda to sai ka ɗagu kanka bitta kabiri da kabbara sai ka taso da kabbara Allahu akbar fatajliyu sai ka zauna fatathni rijlaka liyusra in ka zo zaman ga na tsakanin sujudai kafin ka koma sujuda ta biyu kana lankwashe kafarka ta hagu fi suka ga zamanka baina sajada ta yin wanda hake yi tsakanin sujuddan biyu sai ka lankwashe kafa hagu watan sibul yumna ka kafe ta dama wa budunu asabiha cikin yatsunta ita kafar dama da an kace ka kafe ilal ardi cikin yatsunta suna ga ƙasa kun fahimci wannan ko watar fa'o ya dayaka sai ka ɗauka ku hannuwanka anil ardi daga ƙasa da kai su juda ba ka aza hannuwanka ga ƙasa ba to yanzu ka taso sai ka ɗauku hannuwanka daga ƙasa Allah rukuba ta ka aza bisa ga gwiwoyinka ko ko akan cinyarka ko ka aza akan su duka ko ka aza hannuwan bisa ga cinya cinyoyinka ko ka aza bisa ga gwiwoyinka ko ka aza bisa ga gwiwoyin da cinya ya zan hannu sun taɓa wani abu na cinya sun taɓa wani abu na gwiwa ina fatar kun fahimka kun fahimta thumma tasjudu thaniya sannan sai kai sujuda ta biyu kaga bai faɗi addu'ar da aka yi nan tsakanin sujudai ba Allahumma ghafir li warhamni warfa'ni wahdini wa afini warzuqni kaga tana da muhimmanci ko amma bai kawo ta ba thumma tasjudu thaniya sannan ka ta kai sujuda ta biyu kama fa'alta awwalan kama yadda ka aikata da farko yadda kai sujuda farko haka zaka yanta biyu thumma taqumu min al-ard sannan ka tashi daga ƙasa bayan ka gama sujudar ta biyu sai ka miƙe ga raka'a ta biyu ko thumma taqumu sannan ka miƙe min al-ard daga ƙasa kama anta kamar yadda kake mu'tamidan kana mai dogara Allah ya daika akan hannuwanka biyu la tarji'u jalisan baka komawa zaune kakkai zaman istiraha kenan shi yaka nufi yanzu ba ka gama raka'a farko ba za ka tashi ga raka'a ta biyu yace sai ka miƙe kana mai dogara akan hannuwanka sai ka dogara ga hannuwanka ka miƙe ga raka'a ta biyu la tarji'u baka komawa jalisan zaune kada ka zauna zaman istiraha litaquma domin ka tashi min julusin daga zama walakin sai dai kama zakartu laka ka aikata kamar da na ambata ma ka miƙe ɗaya kana mai dogara ga hannuwanka wato kabbiru kana yin kabbara fi hali qiyamika lokacin tashinka sai ka tashi da kabbara ba sai ka miƙe sannan ka yi kabbara ba a lokacin da zaka tashi zaka tashi da kabbara kaga kenan in kun fahimta kowane aikin sallah tare da kabbara aka yi ne ba sai ka kare shi sannan ka yi kabbara ba ina fatar kun fahimta thumma taqra'u sannan ka yi karatu ga raka'a ta biyu kama qara'ata fil ula kamar yadda yi karatu ga raka'a farko aw duna zalika ko ko karatun da bai kai tsawon na raka'a farko ba kullum an hisun karatun raka'a farko ya hina raka'a biyu tsawo mi a hikima tsawai ta karatu ga raka'a farko saboda mutane su samu su samu raka'a wata fa'alu mithla zalika kuma kana aikata kwatancin haka sawa'an daidai wa daida gaira annaka sai dai kai ta kanutu ba sallar subahin ta muka yi ba to in ka gama raka'a ta biyu karatun raka'a ta biyu za ka yi kunuti ba da ruku'i bayan ka ɗauka ko daga ruku'i wa in shi ita in ka so kanata sai ka yi kunuti kablar ruku'i gabanin ruku'i ba da tamamil a bayan cikar karatu bayan ka ƙara karatu ga raka'a ta biyu sai ka yi kunuti in kuma ka bashi har bayan ruku'i yace dai duk guda ne wal kunutu ga yadda ake yin kunutin nan Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nakhna'u laka wa nakhla'u wa natruku man yakfuruka allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfidu narju rahmataka wa nakhafu adhabaka aljidda inna adhabaka bil kafirina mulhiqun wannan shine lafazza na kunuti ma'ana ce Allahumma ya Allah inna lalle mu nasta'inuka muna neman taimakonka ko akwai wanda bai da bukatar taimakon Allah muna neman taimakonka wannan astaghfiruka kuma muna neman gafararka wa numinu bika kuma muna bada gaskiya gare ka wana tawakkalu alayka kuma muna dogara a kanka wa nakhna'u laka muna kankan da kai gare ka nakhna'u bin nuni ga nakhna'u nan ga nakhla'u bil lami wa nakhla'u laka muna kankan da kai gare ka wa nakhla'u muna bari muna san cewa wani taruku muna barin man ya kafirka duk wanda ya kafirce ma alkawari na duk wanda ya kafirce ma Allah ka ka kalle kare da shi kana san ce mai kuma kana bari ne gobe a gane ka kana alaka da kahiri ka ka saba alkawarin da kai Allahumma ya Allah iyyaka na abudu gare ka kawai muke bauta walaka nusalli kuma gare ka kawai muke sallah wa nasjudukum muke sujuda wa ilayka nas'a zuwa gare ka muke tafiya wa nahfidu muna gaggawa sa'ayun tafiya nahfidu kuma muna gaggawa sauri gare ka kawai muke tafiya kuma muna gaggawa narju rahamataka muna ƙaunar rahamarka wana khafu azabaka aljidda muna tsoron azabaka mai gaskiya inna azabaka lalle azabaka mulhiqun mai riskuwa ce bil kafirin ga kafirai Allah ya kare mu to wannan shine kunuti thumma taf'alu sannan ka aikata fi sujudi ga sujuda wal julusi da zama kama ta kaddama kamar da ya gabata min alwasf na siffantawa garka a farko fa'iza jalasta in ka zauna ba da sajdatai ne bayan sujuddai biyu nasabta rijlaka liyumna ga raka'a ta biyu in ka zauna bayan sujudda kai sujuddan ba sai zaman tahiya ba to ga yadda za ka yi ne nan nasabta sai ka kafi rijlaka liyumna kafarka ta dama wa budunu asabi'aha cikin yatsun kafar dama ilal arka kafe su zuwa ga ƙasa wasa ne ta liyusra sai ka lankwashe kafar hagu wa abdaita ka shimfiɗa bi alyatika da ɗuwan yakka guda ba duk ɗuwawun biyu ba a ɗuwan yakka guda ta hagu ita za ka shimfiɗa ilal ardi zuwa ga ƙasa sai ka shimfiɗa ta ga ƙasa ka zauna bisa gare ta wala ta ka'ud kakka zauna a larajin likal yusra akan ƙafarka ta hagu wanda annabi ya ce ayi kakka yi haka nan ko ba shi yake nufi ba inda nukan ji an ce ka aika za kenan an san akwai umarnin ayi to kakka yi ga shawara kwarai ta baka to wala ta ga kakka zauna a larajin likali sura akan kafarka ta hagu in duk sallah mai zama biyu to zaman farko tahiyar farko kamar sallah az-zuhr la'asar mangariba da isha'i ba zama biyu gare su ba tahiya biyu to zaman nan na farko akan ba akan duwanya aka yi ne ba akan kafa hagu aka yi ne hakan ga duk sallah wadda raka'a biyu ɗaya ce irin sallar subahin irin sallar nafila to duk dai bisa ga kafa hagu ake wannan zama amma sallah mai zama biyu mai tahiya biyu to tahiyar ƙarshe ta sallama ita za a shimfiɗa donya a zanna bisa gare ta kun fahimci bambanci to to shine zaman nan da annabi ya ce ai bisa ga kafa ya ce kakkai wa in shi ita in kaso hanaita liyum na sai ka lankwashe ta dama fin hidadika finta sabiha ga kafe ta ba an ce ka kafe kafar dama ba to maimakon kafe ta sai ka shimfiɗa kafar dama alta sai ka sanya jamba bahamaha gefen babban yatsanta ilal ardi zuwa ga ƙasa fawasi'un yan haka nan halal ne wani ya gwada mana abin da ya kani in kun fahimci karatun gwada mana wanda ya kani ya duk surorin biyu ya ce na farko sai ka kafe kafar dama ka shimfiɗa ƙafa ka shimfiɗa ɗuwayen hagu ka ta madallato haka na farko kenan to na biyu yace maimakon kafi ƙafar dama sai ka shimfiɗa ƙafar dama gehen babban yatsanta ga ƙasa ka faɗi ƙafar dama maimakon kaheta sai ka shimfiɗa ta ga ƙasa a'a babban yatsanta ina babban yatsa to sai ka shimfiɗa shi ga ƙasa bari wanda ya fahimta sai ya yi yawwa to haka to gehen babban ya tsanta ga ƙasa amma ka san shi da zama kowane iri bai yadda da zama bisa ƙafa ba amma dalla ehen to haka nan to ga zama na ƙarshe sai ka maimakon kashe ƙafar dama da yace ka yi kana iya shimfiɗa ta gehen babban ya tsanta ga ƙasa kana iya ce fa wasu halan ne yan haka nan to sun mata ta shahadu sannan sai ka yi tahiya wata shahuda ga lafuzan tahiya nan attahiyatu ku diba ya'un tana da shadda attahiyatu don haka in ka ce attahiyatu ka cire shaddan nan da aga ya'un attahiyatu lillahi attahiyya jam'i ne na tahiya tahiya wa idza huyitum bi tahiyatin in an gaishe ku da gaisuwa fa hayyu bi ahsana minha auren duha kuma ku gaida wanda ya gaishe ku da wanda ta fi ta kyau ko ku mai da irin wanda ya yi muku to mecece gaisuwar musulunci assalamu alaikum yan an ka ce muku assalamu alaikum sai ku mai da wadda tafi da ku ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu ka ka kara da wa rahmatullahi wa barakatu auren duwa ko ku mai sheta ya ce muku assalamu alaikum sai ku ce wa alaikum assalam yayi kaga gaisuwa ta musulunci shine abin ga ko to yace attahiyatu gaishe gaishe ba gaisuwa guda ba ma ana gaishe ka wa aka gaisuwa wanda ya abin kwarai shi aka gaisuwa ko a gaishe ka ka taba yin mugun abu an ha gaishe ka kai da miyagu yan uwanka to to gaisuwoyi masu yawa lillahi sun tabbata ga Allah azzakiyatu tsarkakan abubuwa lillahi sun tabbatar ma Allah at-tayyibatu salawatu dadadan salatoci lillahi sun tabbata ga Allah assalamu alayka aminci ya tabbata gare ka ayyuhan nabiyyu ya kai annabi wa rahmatullahi da rahmar Allah wa barakatuhu da albarkarsa assalamu alayna aminci ya tabbata akan mu wa ala ibadillahi salihin da kuma akan bayan Allah nagari ashhadu an la ilaha illallah na tabbatar da babu abin bauta da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai yake la sharika lahu babu abokin tarayya gare shi wa ashhadu kuma ina shaida anna muhammadan cewa muhammadu abdu bawan sa ne wa rasuluhu manzon sa ne fa in sallamta ba'da hadha in ka sallama bayan haka ajiza aka bai isan ma ba ya isa in ka sallama nan a bai isa ba akwai abubuwan da ka bari yanzu mi ka yi tahiya to akwai salati annabi sallallahu alaihi wajibi ne yin salatin annabi cikin sallah sannan akwai neman tsari ga abubuwa guda hudu neman tsari daga gare su cikin sallah wajibi ne ga tahiyar karshe sannan ga addu'ar da annabi ya ce wale takhayyar min addu'a ajabuhu ilaihi wal yad'u ya zabi addu'ar da tafi bashi shawaye addu'a da ita kaga ka ba abu uku biyu wajibi guda mustahabi addu'an nan ɗaya an mustahabi amma da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama da neman tsari ga abubuwan nan guda hudu wannan duk wajibai na to wa ka ban masu in ka sallama abubuwa nawa a tare da tahiya wajen abu hudu na farko ita tahiyat wadda tana tsayawa tana karewa ashhadu an la ilaha illallah da wula sharika lahu ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yazo da lafuzza daban-daban na a karshen ba wa ala ibadillahi salihin a karshen tahiya ba sai an yi tashahudi hmm? kaga mi ma an ka kira tahiya da da da da larabci a tashahudu to in ka ce attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi dayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ka tsaya nan kai tashahudi abu kai tahiya ba ai ashhadu an la ilaha illallah shi an min aspect na tahiya don haka ba a tsayawa ala ibadillahi salihina sai an yi ashhadu an la ilaha illallahi da la sharika lahu ashhadu anna muhammadan to sannan kai tahiya kai tashahudi to shi a ƙarshen tahiya to daga tahiya abu guda sai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dole salatin nan ya zan salatul ibrahim baka cewa allahumma salli ala muhammadin wa sallim bai yaba ga cikin sallah dole ya zan salatul ibrahimiya ya zo da lafuzza daban-daban eh to sai ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan in tahiyar da zaka sallamawa ce sai ka nemi tsari ga abubuwa guda hudu Allahumma inni a'udhu bika min Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannama wa min adhabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min sharri fitnatil masihid dajjal wajibi ne neman tsari ga waɗanga abubuwa cikin sallah ta farilla da ta nafila akwai fatawa ta dawusu almajirin dan abbas tabi'i ne ya ce duk wanda ya salla bai nemi tsarin allah ga waɗanda babu sallatai kaga yana nuna ma kenan neman tsari gare su wajibi ne to bayan ka yi tahiya sai ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka nemi tsarin allah ga waɗanda abubuwa guda hudu in tahiyar sallamawa ce in ba wanda zaka sallamawa bace kamar tahiyar farko ga sallah mai zama biyu sai ka yi tahiya ɗaya ka yi salati ga annabi to da ka yi salati ga annabi sai ka tashi ga raka'a ta uku amma in wanda zaka sallamawa ce bayan ka yi tahiya sai ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka nemi tsarin Allah ga abubuwan nan guda hudu sannan ka zabi addu'a cikin addu'o'in da annabi kai suna na albaniya ga cikin sifatu salati ka zabi wanda tahi baka shawa sai kai to in ka kare sai sai sallama ina fatar kun fahimta to mutane da yawa ba san da wanga jerin gwano ba shi yasa ka gane in kana biyan liman ko da haka ƙara ta haya ashhadu an la ilaha illa sai ya ce assalamu alaikum saboda shi duk bai da lokacin tsayawa saboda mai risala bai kawo su ba to ina yake yace fa in sallamta ba da hada in ka sallama bayan tahiya ajza aka ya isan ma wa mimma taziduhu amma akwai abin da ya kamata ka ƙara kenan shi ma ya san akwai ƙari-ƙari to daga abin da ya kamata ka ƙara shi in shi ita in kaso to kaga in shi ita ya ɓata ba sai kaso ba wajibai ne wajibai ne kaga abin da wajibi a ce mai in shi ita to su sun ɗauke su mustahabi shi yasa ba su kula da su ba to ko mustahabi ne ai ya kamata dai a ce sun kawo su ko to daga abin da ya kamata ka ƙara akan tahiya in shi ita in kaso sai ka ce wa ashhadu annal ladhi ja'a bi muhammadun haqqun wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun wa annas sa'ata atiyatun la rayba fiha wa annal la yab'athu man fil quburi allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin warham muhammadan wa ala muhammad wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد كاي صلاتي يا داو مهنيا اللهم صل على ملائكتك والمقربين وعلى أنبيائك والمرسلين وعلى أهل داعتك أجمعين اللهم غفر لي كاغا ينسي أدعو عند زائي اللهم غفر لي ولوالدي ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما kaga an yi addu'a ko Allahumma inni as'aluka min kulli khairin sa'alaka minhu Muhammadun nabiyuka sallallahu alaihi wasallama wa a'udhu bika min kulli sharrin ista'adaka minhu Muhammadun nabiyuka sallallahu alaihi wasallama Allahumma ghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna وما أعلنا وما أنت أعلم به منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار wa a'udhu bika to yanzu ne nemi tsari daga abubuwan nan guda hudu wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati daya wa min fitnatil qabri biyu wa min fitnatil masihid dajjal uku wa min azabin nari hudu kaga ya nemi tsari daga gare su yawan shikenan duk abinda an ka ce yayi har ya kara ma ga wadanda ba a ce ba wasu ilmasir assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi barakatu assalamu alaina ala ibadillahi sai wanga repetition na an yoshi tun dazu thumma taqulu sannan ka ce assalamu alaikum sai ka sallama taslimatan wahidatan sallama guda an yaminuka a damanka ita sun ka yadda da ita sallama guda kun ji wannan ko to kaga yayi kare kare ya kara shi ko har abin da ba a ce ayi ba saboda annabi cewa sai ka zaɓi addu'ar da ta hikayatar da kai to na ai ba addu'a guda ya bai wajen addu'o'i kala uku guda an ka ce a yi sannan ya maimaita salatin annabi sau biyu ya maimaita tashahudi sau biyu ta waɗanga repetition duk da ya on call for to bari mu fassara ya ce wa min mata duhu daga cikin abin da ya kamata ka ƙara shi in shi ita in kaso sai ka ce wa ashhadu ina shaida annan ladhi ja'a bihi muhammadun haqqun cewa abinda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne wa annal jannata haqqun kuma ina shaida cewa aljanna gaskiya ce wa annan nara haqqun kuma wuta gaskiya ce wa annas sa'ata atiyatun kuma sa'a mai zakkuwa ce la raiba fiya babu shakka cikin ta wa annan la yab'athu man fil qubur kuma Allah yana tayar da duk waɗanda a cikin kaburbura Allahumma ya Allah salli ala muhammadin kai salati ga muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa ali muhammadin da kuma dangin muhammadu sallallahu alaihi wasallama warham muhammadan kai rahama ga muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa ali muhammadin da dangin muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa barik ala muhammadin kai albarka ga muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa ala ali muhammadin da kuma akan dangin muhammadu sallallahu alaihi wasallama kama sallaita kamar yadda ka yi tsira wa rahimta ka yi rahama wa barakta ka yi albarka ala ibrahima ga annabi ibrahima wa ala ali ibrahim da kuma akan dangin annabi ibrahima fil alamin cikin talakai innaka lalle kai hamidun majidun godadde hake mai girma kaga kai salati ga annabi ko sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala malaikatika allah kai salati akan malaikunka wal muqarrabina da makusanta wa ala anbiya'ika da kuma akan annabawanka wal mursalin da manzanni wa ala ahli da'atika da kuma akan mutanen da kai ma da'a ajma'in gaba ɗayan su Allahumma gafirli yanzu ka kaga masalati kayi salati har ga mala'iku ba wanda ya saka wa mala'iku salati cikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam an kace kawa salati to yan sai addu'a wale ta khayyar min addu'a ya ajabahu illa ya zabe wadda ta ki mai shawa kaga addu'a guda kenan zakai yan an jima in kana da wata hako mai haka dai ga kowace sallah addu'a guda an kace kai to amma shi yayi rabke ya kawo su zayyawa Allahumma gafirli Allah ka gafarta min wali walidayya daga mahaifana biyu wal a'immatina da shugabanninmu malamanmu wali man sabaqana bil imani da kuma duk waɗanda na gabace mu da yin imani magafiratan azman gafara yanke wanda babu shakku cikin ta kaga in ka tsaya nan kayi addu'a Allahumma inni as'aluka ya Allah ni ina roƙonka min kulli khairin daga kowane alkhairi sa'alaka minhu Muhammadun wanda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama nabiyuka annabinka sa'alaka minhu ya roƙe ka daga gare shi wa uzubika kuma ina neman tsarin ka min kulli sharrin daga kowane shari ista'azaka minhu muhammadun wanda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya nemi tsarin ka daga gare shi nabiyuka annabinka Allah ka gani addu'a ta biyu kenan ko Allahumma gafir lana Allah ka gafarta muna ma qaddamna abinda mun ka gabatar wa ma akharna da abinda mun ka jinkirtas wa ma asararna da abinda mun ka asirta wa ma a'lanna da abinda mun ka bayyana wa ma anta alamu bihi minna da abin da yake kai a alamu kai ne mafi sani bihi game da shi minna abin da mu ma ba mu san mun aikata shi ba na laifi kai kahi mu sani ne duka gafarta muna ko to ka gani addu'a ta uku kenan rabbana atina fid dunya hasanatan addu'a ta hudu rabbana ya ubangijinmu atina ka ba mu hasanatan abu mai kyau fid dunya nan duniya wa fil akhirati hasanatan haka a lahira ka ba mu abu mai kyau waƙina azaban nar kuma ka tsare mu daga azabar wuta na gani to kaga yanzu addu'o'i hudu ka yi to guda annabi ya ce ka zaɓa ka yi kaga ba sai ka yawan garabke ba to sai neman tsari daga abubuwan nan guda hudu wa uzubika kuma ina neman tsarin ka min fitnatil mahaya daga fitinar rayuwa wal mamati da ta mutuwa wa min fitnatil qabr kuma ina neman tsarin ka daga fitinar kabari wa min fitnatil masihid dajjal kuma yana neman tsarin ka daga fitinan masihud dajjal wa min azabin nar kuma yana neman tsarin ka daga azabar wuta ka gani ya nemi tsari daga abubuwan nan guda hudu wasu ilmasir da lahalari da qawaidi da izziya da sauran duk basu kawo su ba wasu ilmasir da mummunan makoma to wanga mummunan makowa shi ya karata hudu na ai to yanzu ya kawo biyar assalamu alaika sai ya sake maimaita salati ga annabi aminci ya tabbata gare ka ayyuhan nabi ya kai annabi wa rahmatullahi da rahmar Allah wa barakatu da albarkatai assalamu alaina aminci ya tabbata akan mu ala ibadillahi salihina da kuma akan bayan Allah na kwarai ba mun yaushe mutun dazu cikin salati ko thumma taqulu sannan ka ce assalamu alaikum assalamu alaikum taslimatan wahidatan sallama guda an yaminuka a damanka ta kasidu biha kana nufi da ita qubalata wajhika daura da fuskarka wata tayamanu sannan ka damanta bira suka da kanka kalilan kadan haka za full, full stop kenan in za ka yi sai ka yi gaba gare ka sai ka yi dama assalamu alaikum haka na aka yanta shi attaqasidu biha kana nufi da ita qubalata wajhika gaban huskarka sai ka yi haka assalamu alaikum wata tayamunu sai ka damanta bira a suka da kanka kalilan kadan haka za yaf'alu al-imamu kamar haka liman ke aikatawa wa rajulu wahdahu da da mutum mai sallah shi kadai duk haka so kai assalamu alaikum wa ammal mamu amma mamu fayusallimu yana sallama wahidatan guda ya tayamanu biha yana damantawa da ita kalilan kaɗan sai ya yi gehen dama assalamu alaikum wayar rudda ukura yana mai da sallama guda alal imami akan liman ƙubalatahu gaba gare shi in yayi zai fara da dama shi mamu assalamu alaikum sannan nan yawa lima assalamu alaikum liman yushiru biha ilai yana ishara da ita zuwa gare shi waya ruddu sannan ya mai suwa alaman kana sallama alai akan wanda ya zan ya mai sallama alai ya sari akan sannan ya juyo assalamu alaikum na ga hauni ne kaga uku kenan ko to babu inda an ka shar'anta sallama uku fa in lam yakun sallama alai ahadun in kowa bai yi mai sallama a hagu ne ba lam rudda ba zai mai da sallama ala ya sari lam rudda shay'an ba zai mai da komi ala ya sari akan hagu ne akan hagu ne ba to shikenan sai mu tsaya nan mm mm to Allah ya samu na albarka ga abin da mun ka karanta yi mamaki ga littafai can kudi ba ga risala ce amma ga wasu nan suna zaman banza ba littafi ga hannunsu sun yadda su ci gaba da zaman banza ga littafi sannan wasu ko ga su rike da littafi amma ana karatu hankalinsu na wani riba su kallon littafin ka ga ga duk bacewar basira ta ka taho ga littafi ka komo ka yi zanni ka zama mai zaman banza sannan ga ka da littafi kuma ana karatu hankalinka na wani wuri ka ga ba karatu ka taho yi ba kenan to Allah ya shirya shi mu kuma Allah to sai a daddaka ta